shine zai ja mu zai mana matsala daga ranar zuwa hausa alhamdulillah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يسرى إن لله موسى كانوا لنبي له ابعث لنا ملكا له ابعث لنا ملكا نؤاتي في سبيل الله قال هل أتيتم إن كتب عليكم الكتاب ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله ألا نقاتل في سبيل الله وقد خرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي إله مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد خرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدر لنا بهذا المهضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر وبعد الحمد لله gode Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kaddari gamon mu a wannan zawiya ta mai albarka yau muna 26 ga watan Ramadan hijira ta shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina da shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da uku wadda ya daidai da ishirin da bakwai ga watan hudu April kenan a miladiya na annabi Isa ɗan Maryam alaihi afdalus salati wa tammu taslimi wala nabiyina kenan na da shekara dubu biyu da ishirin da biyu wadda za mu ci gaba da karatu na tafsirin alkurani mai girma wadda muke bibiyan wannan sura mai albarka suratul baqara inda za mu tashi kan faɗin Allah subhanahu wa ta'ala alam tara ya rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shin baka ga yadda lamarin ya kasance bane ila ilal mala'i zuwa ga wa'insu wato jama'a min bani Isra'ila na daga wato ‘ya'yan annabi Yaƙub, wato banu Isra'ila kenan, min ba'di Musa wadda suka zo bayan wafatin annabi Musa salam mana shin baka ga baka yi duba bane ila qissatihim zuwa ga kissar su iz qalu li nabiyyin lahu mub'ath lana malikan yayin da suka gaya wa annabinsu cewa wato ka ka aiko mana ka turo mana da sarki ka naɗa mana sarki nuqatil fi sabilillahi wanda za mu yi yaƙi saboda ɗaukaka kalmar Allah tare da shi ƙala sai ya ce musu wato za mu ɗauki abin da sharha kamar yadda maulan mushe ibrahim radiyallahu ta'ala ya yi mana bayani a wannan tafsiri na safiri ya tafsir ma'ana alam tara baka gani bane il ilal mala'i zuwa ga jama'a min bani isra'ila ta wato ƴaƴan isra'il wato annabi yaqub kenan shine isra'il din ƴaƴansa su ne banu isra'ila baka ga wato jama'a daga banu isra'ila bane min ba'di musa wanda suka suka zo bayan wucewan annabi musa ila qissatihim shin baka ga kissar su bane iz qalu lilladhi illahum yayin da suka gaya wa annabinsu huwa shamwilu shine annabin Allah annabi shamwil suka ce masa ib'az lana malikan muna roƙonka ya kai wannan annabi namu na Allah ka ka wato ka tayar mana da sarki ka nada mana sarki wadda nuqatil ma'ahu wadda zamu rika yaki tare da shi fi sabilillahi a cikin wato ɗaukaka kalmar Allah akwai tarihi sosai a wannan dalili na wannan saukan wannan aya tana ba da labari na bayan wafatin annabi Musa salam ya tabbata ya bar al'umman banu Isra'ila a hannun Yusha'u Yusha'u ya ci gaba bayansa haka wannan ya karba bayansa wannan ya karba bayansa wannan ya karba har lokacin da banu isra'ila suka dawo kuma suka ci gaba da wato suka koma yin barna a bayan ƙasa to da suka koma yin barna a bayan ƙasa sai Allah ya sallada amalikawa a kansu suka rika kakkashe su suka rurrusa garuruwansu ƙasashensu to abin da yi bai yi kyau ba bai daɗi ba amalikawa dai wadda tafsirinmu da muka yi a baya can lokacin da muka yi muke tafsiri a can cikin gari mun karanta labarin su su amalikawa ɗin wanda suka yi aka yi yaƙi har zuwa muka, muka fara bayanin su har zuwa dai muka shiga ƙala rajulani ɗin nan aka yi bayanai sosai akan su wanda manya-manyan mutane ne suka zo suka yi ta wato lalata su banu Isra'ila din. So shi ne da abun yayi yawa dama a zamanin in Allah ya turo annabi to yakan kuma annabin yakan naɗa sarki wadda zai zama yana jagoranta al'umma a harkar duniya shi kuma annabi na Allah yana jagorantar mutane zuwa ga Allah da harkar lahira. To da abun yayi yawa kashe su ɗin yayi yawa fasadi ya yawa na amalikawa ɗin to sai suka roƙi annabi shamwilu cewa ya roƙa musu Allah mana su samu sarki wadda zai zo in har akwai jagora na harkan shi duniya ɗin sa zai ja su a yaƙi a kafsa da wa'innan wadda suke fitinansu har a samu a tsaida da kalmar Allah to shine dai nan ake ba mu labari ka naɗa mana sarki wanda za mu riƙa yaƙi ma'ahu tare da shi fi sabilillahi ƙala sai annabi shamilu ya ce hal asitum hal asitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu ashe ya sani tun ma basu wannan ba kenan dai ba za su iya ba a baki ne kawai yake cewa abu ne fa a kusa in aka ce ku fito ku yi yaƙi ɗin nan ya zama ba ku yi ba, ya zama ba ku yi ba. Ba kuna zumuɗi a yi a yi a tada naɗa muku sarki wadda zai zai jagorance ku a yi yaƙi, abu ne kusa a naɗa muku sarkin kuma ku zo ba ku yi ba, ba ku yi yaƙin ba, ku ƙi To shi ne dai abin da ayar take bayyana mana fa hal asitum aya qira'ar nafi al-madani sauran qurra'u jumhur su kuma sun karanta fa hal asaitum haka suke a qur'ani akwai su akwai shi a suratul qitali shi ma haka asitumu da kuma asaitum jumhur su suke karantawa da asaitum mu kuma muna karantawa asitum Allah tuqatil la'allakum idza furida alaikumul jihad watakila ku idan an wajabta jihadin nan akan ku la la taqbaluna ba za ku karɓa ba farlancin nasa shine annabin Allah duk inda yake Allah yana gaya masa labarin gaibu duk inda annaba suke suna samun labarbaru na gaibu in abu zai yiwu kawai za a gaya musu zai yiwu shi yasa ma with confidence ya gaya musu abu ne fa kusa a ce ku yi yaƙin nan kuma ku zo ba ku yi shi ba ba za ku na ta zumuɗi a tada sarki a tada naɗa sarki a naɗa sarki ba so saboda haka shine ya gaya musu haka qalu wa ma lana alla nuqati alla nuqatila fi sabilillah suka ce a'a a'a me ya same mu ne bara mu yi yakin ba akan me za mu yi kai kuma lana me yake me da me ya shafe mu kenan me zai me zai faru me da me ya sha- me me zai mana umalana me ya same mu Allah nuqatila fi sabilillah da har ba za mu yi yaƙi saboda ɗaukaka al- kalmar Allah ba. Mana suna inkarin maganar da annabi ya yi, ya nuna ba za su yi ba, ko? Fa hal asitumu in kutiba alaikum alqitalu alla tuqatilu kaga ya faɗi magana ce ta gaskiya hakan take kuma istifhami ne ya tambaye su ne kuke cewa ai ta a kawo eh, a naɗa sarki ai kaza ai kaza wai ai abu ne kusa a ce ku fito ku yi yaƙin ya zama kuma ba ku yi ba. To shi ne wai me ya same mu da za a ce mu yi yaƙi ko ba mu yi ba. Wa malana Allah nuqatila fi sabilillahi wa qad ukhrijna min diyarina bayan an riga an kore mu daga gidaddajen mu amalikawa sun watsa mu sun fidda mu daga garuruwanmu gidajenmu wa bana'ina sun kakkashe mana ‘ya'yanmu wasu sun shiga duniya mu ba mu san inda suka ba ‘ya'yan bi sababihim a dalilinsu kada fa'ala bihim zalika qaumu jalut wa'inda suka yi musu haka su ah, wa'innan banu isra'ila din su ne mutanen jalutu Jalut wato shi ne jagora na ɓangaren wa'incan miyagu ɗin kafurai. To sai suka rika wahal da su to shi ne nan annabi ya faɗa su ma suka faɗa haka dai falamma kutiba alaihimul qitalu yayin da aka wajabta yaƙin a kansu kamar yadda suka yi ta zumuɗi suka nema tawallau sai suka juya da baya da gudu sai suka juya ba gashi ba abinda annabi yake hange shi din da ya faru tawallau sai suka juya da baya wajabunu sai suka sai suka nuna ragwanta a fili suka nuna ragwanta lalaci illa qalilan minhum sai da yan kadan daga cikin su wa humul ladina abaru nahara مع مع طالوت ولم الشيخ الإسلامي رضي الله تعالى عنه الشيخ إبراهيم نياس رضي الله عنه وهم سوني الذين عبروا النهر سوني وإن سكا كيتري قرما wato akwai wani tafki na ruwa wanda aka jarabe su da shi to su suka ketare waɗanda suka qalil illa qalilan minhum din yace su ne alladhina abaru nahara wanda suka ketara suka tsallaka wato wannan kogin na ruwa abaru abiri sabi daga shi ne mai tsallake mai ketare mai ketarewa mai ketare hanya ma falu suka ketare wannan ruwa tare da lalutu kama saya ati kamar yadda zai zo nan gaba kaɗan wallahu alimun bizzalimin Allah shi ya san abin da waɗannan azzalumai suke ciki, maimakon zai ce wallahu alimun bihim ne, tunda ai ba wai an fito da sunansu a zahiri ba, in ya zo da zai ce wallahu alimun bihim, to sai ya yi wad'ul zahir mawdi'al mudmar in ji malamin tafsiri, wai wad'ul zahir. موضع المضمر aka fito da sunansu na zahiri ɗin cewa Allah ya san halin da azzalumen nan suke ciki fa mujazihim da sannu zai saka musu shi Allah subhanahu wa ta'ala gwargwadon aikinsu. Wa sa'alar nabiyu rabbahu irsala malikin sai wannan annabi na Allah, annabi Shamwilu, sai ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala irsala malikin, kamar yadda suka roƙa cewa a naɗa musu sarki, sai ya roƙi Allah a kan ya naɗa musu sarki ɗin, shi annabi Shamwil alaihi salam. ba jabahu ila irsali qarut sai Allah ya bada annabi shamwil amsa cewa ya bada ya nada wani bawan Allah mai suna qalutu ya nada shi shine sarki nasu din wanda suka nema wato ya nada musu din to sai Allah ya bada dalu sunan dalu cewa shi aka nada musu wa qala lahum nabiyuhum
وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يتسعة من المال ولم يتسعة من المال قال إن الله اصطفيه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفيه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم ubangiji subhanahu wataala yace wa qala lahum nabiyuhum ko nabiyuhum a qira'ar sai annabin su annabi shamwil din kenan ya gaya musu cewa inna allaha lalle Allah qad ba'asa lakum taluta malika Allah ya tayar muku da ɗalutu a matsayin shine sarki da aka nada muku Allah ja'ala taluta malikan alaihim Allah ya sanya dalutu sarki a kansu to da aka gaya musu su da kansu ba kun ji a farkon karatu suka nemi annabin ya tayar musu da sarkin da zai zo ya jagorance su a kafta yaki da wa'annan da suke kakkashe musu ya'ya suna koran su daga garuruwansu amma da aka ce to ga wanda aka dada musu din kalu sai suka kada baki suka ce anne ya kuru lahul mulku alaina ta yaya zai samu mulki akan mu ya mallake mu kanutu kuma shi za a nada mana ya zai ya zama sarkin mu wannan kuma wa na'anu ahaqqu bil mulki minhu mu kuma alhali mu muka fi cancantan da da mu mulkin nan a kansa sun rena wanda aka nada musu kenan ya za a nada mana shi alhali mu muka fi cancanta da wannan mulki a kansa wala mu shehu ibrahim jalla ta'ala anhu yace adatu bani adam yace wannan shine al'adar yan adam haka suke hadha la yastahiqqu mulku alaina suka ce wannan bai cancanci yayi mulki akan mu ba laisa min sifti al mamlaka ai baya cikin jikokin sarakai wanda a dangin banu isra'ila suke yin sarauta baya cikin dangin sarauta wala min siftin nubuwa kuma baya cikin wato jikokin annabawa a ɗakunan banu isra'ila shi annabi yakubu kamar yadda muka sani ya haifi ƴaƴa goma sha biyu to ko inne ne akwai abin da suka gadar a cikin kowa akwai abin da ya gadar a cikin ƴaƴan to wai su shi wannan ɗalutu ne duk da jika ne na annabi yakub amma baya cikin wayanda suke suka gaji mulki baya cikin wayanda suka gaji annabta kana dabbaban suka ce kawai fa iyaka shi majeni ne an gane jima ko fata a gene fata din nan yadda za a zo a rika yin takalma da kuma sauran abubuwa da ita wai sana'ansa majemi ne iyaka abinda muka sani shi majemi ne kawai ya za a yi naɗa shi ya zama sarki a kanmu aw ra'iyan ko kuma ardo ne mai kiwo ne ta ya za a yi mai kiwo ya zama sarkin mu laysa min sibti yahuza ai baya cikin jikokin annabi yahuza bellantana a ce za a naɗa shi a kanmu wala min sibti raubil baya kuma cikin jikokin raubil ko kuma ka ce wato lawi a cikin ayan annabi yaqub akwai lawi yayan su goma sha biyu ne kamar yadda na gaya ma akwai su shi annabi yusuf alayhi salam akwai su naftali su dal su lawi din da sauransu sibbi yahuza jikokin yahuza hum ahlun nubuwa su ne wadda suka gadar da annabta a ɗakin yahuza alayhi salam annabin allah ne shi ne ɗakinsa zuri'arsa suka zama annabawa na bani isra'ila wa sibbi ruwaibil ko raubil ‘ya'ya ko kuma jikokin raubil ɗin hum alul mamlaka su kuma su ne masu mulki wadda suka yi suka yi mallaka na bangaren sarauta wancan ko bangaren annabta wa hadha kana min sibbi bunyamin shi kuma wannan dalutu jikan binyaminu ne dakin daga dakin binyaminu ne zuri'a tsatsan su wala yastahiquna mamlaka alaina binyaminu kuma ba su yi mulki ba gidansa kwata-kwata ba su mulki ba za ka bai cancanci a naɗa shi sarki a kanmu kai ka ba faɗa da ikon Allah mala ku kuka ce a roƙa muku Allah tunda ba irin zamaninmu nan a yanzu ba ne kana da buƙatan ka malam daga kai sai Allah ka a ɗakin ka ka kwaɗa addu'a Allah ya biya ma buƙata amma a zamanin banu Isra'ila ba ka da iko ka roƙi Allah tare sai ka je ka samu annabin zamanin ka ce ya roƙa ma Allah shi amma mu ga bonon zamala kai kadai ba wanda ya sani ka roƙa kuma Allah ya karba wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum to suka zo suka sa ya roƙa musu ya roƙa aka ce to an ji za a zai roƙa din ya kuma roƙa bayan ya roƙa aka karba aka ce dalutu shine aka nada musu kuma suka dawo suna keke kuce waya za a nada shi shi ba jikan raubiri ba ba kuma jikan wannan yahuza ba yana jikan bunyaminu wadda ba su yi mulki ba a zo a naɗa shi a kanmu to sai suka faɗi wata magana kuma wadda ta fi muni walam yuta ta'atan min almal bai da 50 shine magana kenan bai da 50 haka kawai za a dauke shi a naɗa shi a kanmu shine ma na abu kaman ka san haka muke mora mu anan ina magana da irin yaren mu ne abinda suka ce ayan ta ce walam yuta ta'atan min almal ba a bashi yalwan dukiya ba shi ne ai kamar yanzu kai baka da ko tikki kana ce mana wai za ka yi kaza kaza kaza haka mu nan ake yi baka da ko kwandala to shi ne walam yuta sa'atan min almal ga babban hujja ma ba bashi daga yalwa na dukiya ba mutum bai da tikki ne za na da shi sarki ka san an ce mutum yana yin sana'a ne domin ya samu kuɗi yadda zai ciyar da kansa da iyalansa ‘yan uwansa har da maƙotansa in ta kama. To idan ya nemi kuɗi, kuɗi suka samu enough suka zama well enough. To ba abin da ya rage kuma sai nemi mulki. Ko na siyasa, ko kuma na irin gargajiya ɗin nan. Ka ji an naɗa jan bashi hagalare, ya je taɓar nan kuɗin a can. In sarki zai wani abu sai ya kira su sun zama fadawa. Ko? Kasan dogare daban fadawa daban dogare su ne masu sa jan yadin nan. suna gyara kin to fadawa kuma su ne irin wayannan da ake ba wa titles dan kazan akko dan kazan akko dan kazan akko misali na misali da namu garin ne to wayannan su ake cewa fadawan sarki to yawanci sai yanzu kana da wani abu ne haka in ma dai ba kudin dai a samu mulki da eh ilimi kam to kafu a naɗa ka wani abu a baka taki domin sarki za ku ƙara masa martaba wanda suke kewaye da shi irin su alhaji wane ne mala'u kenan na gari su alhaji wane wannan wane ne wannan wane ne duk sun zama yaransa ya naɗa su ya ba su sarautu to haka magana ya ƙare to sai ya zama ya ƙara mari buwaya shi sarki da sai wala yuta sa ta min almali mutumin da bai da ko fitti shine za a ce wai sarkinmu miskinun talaka talus laisa inda shay'un wanda bai da komai kai fa yanzu ala iqamatul mulki kai kaji wai ta ya zai iya zai iya miƙar da lamarin mulki wanda bai da fitti bai da komai to bari ka ji amsa qala lahum nabiyuhum sai annabin su yace inna allaha astafahu alaikum Allah ya riga ya zaɓe shi akan ku sai dai ku hakura kawai ku kuka ce in roƙa a naɗa muku sarki na roƙa Allah ya karɓa sannan ku zo kuna tawaye to Allah ya riga ya zaɓe shi kawai ya fifita shi akan ku inna allaha astafahu ikhtarahu lil mulki ya zaɓe shi akan ya mulke ku ne alaikum ya yi mulki alaikum akan ku ba kun ce bai da kuɗi ba to za da hu basqatan si'atan fil ilmi wal jism an gama Allah ne mai bada to ya bashi dama Allah ne mai badawa to ya bashi wa zadahu basqatan ya ƙara masa shimfiɗawa yalwatawa kenan si'atan fil ilmi a cikin ilmi harkar ilmi wal jisim Allah kuma ya sa masa wani irin kwarjini a jikinsa wanda da ya fito sai haifansa ya kai da da kake ganin sa talaka Palestine ya zama sarki da ka gan shi kawai shikenan sai ka ji gaban ka ya faɗi haka Allah yake sa sarakai daga ran da aka da ba sarki ka saba abokin ka ne kuna cin abinci tare kuna hira kuna tabawa wallahi daga ran da aka da sarki malam sai Allah ya mar ɗure na wani haifan da daga ranan ba kai saka matsa kusa da shi ba da ka zo nesa nesa kana rakube rakube ka zo kai zaman tahiya eh in kai ka kuskura kai zaman harɗe yanzu sai dogare su mala da shi su koya ma yadda ake zama shi ne hikima da ya za a wurin wazifa aka ce a yi zaman tahiya ɗin saboda duk inda ake zikiri Allah yana wurin in ji shi ana jalisu man zakara ni abokin zaman wanda suke ambato na ne to in Allah yana wuri kuma sayyidina rasulullah yana wuri kai rashin ladabi a wuri Abu Ya'za Abu Ya'za wani ne daga cikin almajiran Shehu Tijjani mai kudi ne Alhaji ne kuma ga jiki ya jiki cikin na gaba gaba kuma a cikin almajiran Shehu Tijjani sai ana zaune sai shi jani ya ganshi yayi zaman har zaman harɗe din yayi haka haka din yadda ake ka san irin zaman hutu din nan na jin daɗi na hamjaƙanci da aka gama da shehu jani sai nuna shi ya gyara yayyayi ina saboda yana da jiki da aka gama shehu ya ya kake irin wannan zaman aure wasu ka ya shehu jikina ne yana da yawa ba zan iya wannan har ɗi ƙafa ɗin ba shi ya ce to in ba za ka iya ba ya ce shi wa min afuwa ya ce to ai halara ba za ta yi afuwa abin da nake so da kai ka koma safu na baya saboda ma'aiki yana tare da mu anan kana safun gaba ya zama babu ladabi a zaman ka ka koma baya safun baya saboda haka mutane su kiyaye ko gaban waye kaje in dai babban ne ana zama ne na ladabi irin yadda jibrilu zai koyar wa duk duniya yadda ake zama a gaban babba shi yasa ake wannan irin zama a gaban shekunai ridwanullah alaihim da kuma sarakai Allah ya gama ya riga ya zaɓe shi ya kuma ƙara masa yalwa ta jiki ya bashi ya gyara jikinsa ya sa masa haiba da kwarjini ga ilimi fakana a alamu bani isra'ila sai ka kawai aka ɗura mar ilimi ya zama ya fi dukkan banu Isra'ila ilimi. Wai hikiman da ya sa aka ɗura mar ilimi shi ne, ai, mai ilimi, sarakai suna da buƙatuwa zuwa gare shi, haka ne? Amma shi ba da buƙata zuwa ga sarakai. In ka gan shi a wurin su ma sai dai ƙare shi, amma ba dai su ƙare shi ba. Duk inda mai ilimi yake, sarakuna su suke da bukatuwa zuwa gare shi ba shi yake da bukata zuwa gare su shi yasa sai aka bashi aka ƙara mar ilimi ba kawo maganar dukiya ba saboda kana da ilimi da masu kuɗin da sarakan duka suna aljihunka ne inda ka rike mutuncin gaba amma in kuma baka rike mutuncin gaba to sai ka dawo yaron su har yanzu eh ka ga malami abun tausayi ya je gidan mai kudi mai kudi yana kan kujera malami yana zaune a ƙasa ai sarki kam wata ɗaukaka ce Allah ya bashi Allah ne ya naɗa shi ya faɗa al'amiru zillullahi shi sarki inuwar Allah ne duk wanda aka cuta ya je wurinsa ya ƙwata masa haƙƙinsa wakili ne kujeran Allah yake zaune a kai to mai kuɗi ba an ce a girmama sarakuna tabbas an faɗa a girmama malamai masu ilimi a ba ce a girmama masu kuɗi ba don an ce a girmama su haka kawai za ka je kai ta neman kuɗi don ka samu girma kai ta tara ko ta halal ko ta haram don ka samu a girmama ka to su ba a ce ba malamai da sarakai su aka ce a girmama su to don ka zo misali in matsayin kai malami ne irin na local level idan ka je wurin daga sai za ka iya zauna a kan kujerarsu in kai malami ne wanda ka kai national scholar in ka zo duk wani sarki ya kai ka zauna ya zauna don akwai kazamai ma wanda ba su kai taka kara sun karya ba a wurin masu ilimi suke ba su suke hankicin share majina ba amma saboda suna da wata kujera ta duniyanci waye da suna zaune sarki yana zaune amma malamai a ƙasa upside down kowa ga wani abin ka to dai banda mai kuɗi kam kana da ilimi kam ka je kana zaune a ƙasa mai kuɗi yana zaune akan kujera ka lalace kar ka yadda da Allah ya baka ilimi ka zauna akan kujera in ka je ka mika masa hannu kar kar kai wani kwance kwance dallan kana har ya dauka abunda Allah ya bashi ya fi naka a wa ma ataka Allah khairu mimma ataka wannan da shine shi yasa aka ce an bashi ƙarin ilimi da kuma jini na jiki duk inda sarki yake kamar da na fara ko abokin ka ne wallahi daga ran da ya zama sarki dole sai ya zama kana tsoron sa ma saboda haiba da Allah yake musu na mulki din fakana alamu bani isra'ila sai zama ya bi dukkan banu isra'ila ilmi yau mai izin a wannan rana wa ajmaluhum ya fi su kyau shine wa zada basatan fil ilmi wal jism din sai ya fi su kyau wa tammuhum khulqan sai zama ya fi su cikan hali ɗabi'arsu ta fi na kowa lamma na zalat fi hadhihi aya yayin da wannan aya ta sauka kanta sara a'lamuhum wa ahsanu sai ya zama mafi ilimin su mafi kyan su jisman a wurin jiki wallahu yuti mulkahu man yasha shi Allah yana bada mulki ne nasa ga wanda ya ga dama kai gani kenan ashe sarakunan ma mulkin na Allah ne ba nasu bane aro ba aro aka ba su yuti mulkahu yake yana ba da mulkinsa a shena shi ne ya ɗana musu shi ne dalilin da ya sa Allah yake cewa limanil mulkul yau a lahira zati zai wa zati kirari wai yau kan wa yake da mulki ne babu mai motsawa ba a nan gidan duniya kan akwai su sarkin kaza sarkin kaza sarkin kaza to daga ran da ya mutu an tuɓe rawani ai an warware shi ko da rawanin zai je kabari shikenan ya zama tukakken sarki ba da yi da wata sarauta bare tashi a ramin ka an tada an busa kaho a samu wasu masu barki yara kinki ba babu tun daga duniya ya sauke wannan alkebban ya sauke rawanin ya aje sandar da aka bashi ne saboda haka mulki dama na Allah ne kowa ya gama kyar sarautar sa sai ajewa Allah kayansa in an tashi gobe kiyama sai Allah ya kira waye mai mulki yau ba wanda ya isa amsa sai zaki ya amsa lillahi walidul qahhar yau kan mulki na Allah ne makadaici mai rinjaye wa ma hada tare da haka fa la tirada ala Allah tabaaraka wa ta'ala babu fito na fito ga Allah tabaaraka wa ta'ala an gane bayanin ko ba a fito na fito in Allah ya nada mutum kawai sallama ba a yi wa Allah fito na fito sai ya ba wa ne sarauta ka ce hafa wannan din to ya kai ya Allah ne ke bayarwa in ma kana gani ya aka yi dai to halarar Allah ne ta yadda in ba ta yadda ba wallahi bare nan ba ko murdiya aka yi aka nada mutum wallahi Allah ne yadda in Allah bai yadda ba ka isa yana uba saboda haka dai babu fito na fito da halara ta Allah tabaraka ta'ala yu'ti mulkahu man yasha'u kawai yana ba mulkin sa wanda ya so kawai qul illahumma malikal mulki tutil mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khairu innaka ala kulli shay'in qadir wallahu wasi'un shi Allah mayarwaci ne wato falalarsa fadluhu kenan wasi'un fadluhu falalarsa mayarwaci ne alimun masani ne shi Allah bi man huwa ahalul lahu da wadda yake shi ne wadda ya cancanta ya zama mai sarauta ne ba ku ba da haka shi yasa ya nada daluta ne aha
وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم الطاغوت في سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمل الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين
قال لهم نبيهم إن آية ملكي أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وفي- وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين to magana ta riga ta kare duk wani rinto bai da amfani an an gwada musu to Allah ya riga ya zabe shi ya fifita shi ya kara masa ilimi ya yalwata shi ya bashi haiba na jiki su hakura kawai shine annabin Allah annabi Shamil Shamil yake ce musu wa qala lahum nabiyuhum sai annabin nasu annabi Shamil ya gaya musu cewa talabu minhu ayata ayatan ala mulkihi su mutanen sai suka ce to a nuna musu wani alama da zai tabbatar musu wannan naɗin daga Allah ne Kai ka duba. bayan kwarjini da Allah ya zuba masa wanda duk ya ganshi ya ji gabansa ya faɗi din nan da ilimin da aka masa ɗurinsa a taura a ka ya haddace ta haka wata riwaya ta ce duka wai na abubuwa bai isa ba wai a wai ya nuna musu wani alaman da zai tabbatar musu wannan naɗi daga Allah ne ba wai kawai son ran auzu billahi annabin bane shine wa qala lahum nabiyuhum sai annabin su annabi shamilu ya gaya musu cewa a wato da suka eh, yayin da dalabu minhu ayatan ala mulki yayin da suka nemi aya ma'ana alama wata alama da zai nuna cewa mulkin daga Allah ne yace inna ayata mulki ku sani alaman da zai tabbatar muku cewa dalutu Allah ne ya naɗa shi a wannan mulki nasa to an ya ce ku mutabutu wani akwati ne zai zo muku Ah, fihi sakinatun min rabbikum wadda akwai a cikin akwatin akwai wani abu da zai sanya zukatanku natsuwa wanda zai tabbatar muku tabbas wannan naɗi daga Allah ne min rabbikum kuma wannan abu daga ubangijinku zai zo wa baqiyatu mimma taraka alu musa wa alu harun kuma akwai wani saura wani kayan gargajiya daga abin da annabi harun da annabi musa da annabi harun suka bari suka bar gadonsu kuma na akwatin ba wai wani ne zai kawo shi ba Allah ya ce tahmidul mala'ika mala'ikun Allah ne za su ɗauko shi su kawo shi in suka ɗauko shi suka kawo shi ku zuba ido duk wanda suka ajiye akwatin a gabansa to shine sarkin kuma hakan aka yi sai ga mala'iku dauke da akwati ba inda suka tsaya sai gaban dalutu suka jirgi akwati a gabansa kuma akwatin yana da wani tarihi yan uwa akwatin nan akwati ne wadda aka saukar wa annabi adamu daga aljanna manya manyan tafsirai sun kawo wannan bayani daga aljanna aka sauko da wannan akwatin cikin akwatin abun a zamanin annabi adamu kenan da aka sauko da akwatin da zinariya aka yi shi da kayan ƙyale yana sauka bawan Allah cikinsa hotunan annabawan Allah ne kaf a ciki babu wanda babu hotonsa a ciki har annabi mu annabi Muhammad hotunan su ne a ciki shi manzo Allah kam har da ƙari ma akwai hoton sai ina Abubakar sai ina Umar sai ina Usman sai ina Ali hudun nan har da hotunan su don lokacin da ah, akwai sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya je wurin muƙaƙitu wani sarki suna da su wanda karshe wannan akwatin ya je can ya je can har ya zo hannun su wannan sarkin kai kiso to da sahabin ya zo sahabin manzo Allah ne da ya zo sai yake ce masa daga ina ka fito ce ai ya fito daga wurin annabin Allah ne kaza kaza ba shi labari sai suka gama abin da za su yi ya kira shi yake zo mu kai ka gidan tarihi da ya zo ya kawo shi sai buɗe masa akwatin sai ya ɗauko hotuna ga sunan hotuna ga baki ɗaya na annaban Allah sai sai ka nuna mini waye ne annabin naku anan yace da ya dawo yace ya sallah sai ga hoton ka wallahi kaman kaman kamin magana sai ga sai ga Abubakar sai ga Umar sai ga Uthman sai ga Ali hotunan su malam a cikin wannan akwatin amma daga baya an sassa annabi Harun annabi Musa da annabi Harun akwai rawani annabi Musa din da kuma rigan annabi Harun da abubuwa da yadda zamu zo mu karanta anan to akwatin ana gadon gado banu Isra'ila kamar yadda na gaya muku suka zo suna sabon Allah da suka rika sabon Allah sai Allah ya jarrabe su ya turo amalikawa amalikawa jikokin adu ne adawa an gane manya manyan mutane ba mu karanta su bane kun manta a hancin fa ba a malike da zai iya saka a cikin hancin dukkan kadin ne ya saka ka shiga kuma a hancinka in ya ga dama fit ya fete ka put ka fito sosai ai Allah da halitta yake wala yi kokon kansu ne fa wai a irin nan da ya rage a wani su kasashen za ga irin mu din nan da shanunmu sai mutum ana ruwa zai shiga da shanun sai su fake kokon kayan mutum kun manta mun karanta tafsiri akan su mun karanta wai Allah ya tura annabi Musa ya je yaƙi da su jama'an san su Khalid kun manta wanda nasara suke kiransa Caleb din nan Caleb su aka aka tura wasu su je mutum goma sha biyu su su ga wa'inda za a yaƙi da su ne an gane su gangane don a shirya to da suka je su duba sai suka ga wato a takaice mutum yana tsaye haka za su su wuce ta ofis da mai su wuce ba wanda za a yaƙi da su ɗin kenan kuma wanda za su yaƙe su ne wai suke wucewa ta osin mutum bai sani ba ta wancin naka kawai ya wuce ta ƙasarsa bai sani ba wai wannan ɗin wani a cikinsu ya je zai yi itace a jeji sai bai sani bai haɗa da wa'inda suka zo neman ganga ya ɗaure da itace ya dawo da gida bai sani ba mutum ɗin ba bai sani ba ya ɗaure shi bai sani ba saboda ɗaban kawai su kaɗan ne ƙanana ne a wuri su kawai da ya je kunce a jami'in ta ce sai sai ga abu ya gan shi irin mutum irinsa sai ɗauka ya ya ce ai wannan ka ya samu abun da ƴaƴansa za su yi wasa da shi to amalikawan kenan su ne to sai da banu isra'ila suka yi ta saƙon Allah sai Allah ya turo amalikawa suka zo suka yaƙe su suka tarkake su suka kokore su suka rusa garuruwansu to amalikawan sai suka kwace wannan akwatin a hannun waɗannan banu isra'ila suka kwace wannan akwatin da suka kwace shi sai suka tafi da su sai suka tafi da shi sai da suka je don wulaƙanci sai suka ajiye shi a wani gu haka sai suka zo sai aka rika kashi da fitsari a wurin akwatin inda aka ajiye shi don wulaƙanci tunda sun ji an ce gadon annabawa ne kaza kaza ne su ba su mara wulaƙanci to da Allah ya tashi duk wanda ya tsuguna ya tsuguno a gindin akwatin to sai irin mummunan basur din nan ya kama shi ga su tsaki ne ba duk wanda ya tsuguna sai ba su ya kama shi wanda baya warkewa kuma ba to karshe dai sai suka gane fa wannan akwati shi da illa wannan din ne to a takaice labari yana da yawa ne zai damu ni kuma ina son karatun mu tura shi sosai su inna hayata mulki an yata kuma tabutu cewa wannan alama na mulkin cewa mulkinsa da Allah ya bashi din daga Allah ne to wata wani akwati zai zo muku daga Allah as-sunduku shine akwati kana inda al-anbiya'i sundukun kana inda inda al-anbiya'i sunduku adam wato a hannun annabawa akwai wani akwati wanda suka gada a wurin annabi adam allazi nazala bihi min as-sama'i wadda jibril ya saukar da shi wurin zuwa ga annabi adam daga sararin samaniya fihi tasawiru jami'il anbiya'i a cikin sa akwai hotuna na dukkanin annabawa dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudun nan kaf ɗin su kowa akwai hoton su wa kana qad wasala ila Musa wannan akwati ya kasance ya sadu da annabi Musa shi ma ya gaje shi wa kanu idza jahadu sun kasance idan suka zo yin yaƙi su banu Isra'ila nasarahumullahu sai Allah ya musu nasara ya ba su nasara bi sababi hadha sundu da albarkan wannan akwati domin duk duk yaƙin da za su yi ɗaukan akwatin suke yi in sun ɗauke shi in sun tafi da shi abun mamaki sai mala'ikun Allah ya su karɓi akwatin sai ya zama saman kayukansu daidai saman kayukansu haka yana bin su duk inda za su bi sai su rika roƙon Allah da albarkan wannan akwati Allah ka ba mu nasara sai kuma su yi nasara su karya duk wanda za su yaƙi da shi kai kaji ana tawassuli da akwati amma wai bai yadda ana tawassuli da manzon Allah wannan akwatin ba ƙarshen sa gabaki dawai ƙarshen mukamin sa darajar sa wai ya nuna cewa ba annabe din annabi ne da gaske ba wai ya kai annabi bane fa matsayi ma wanda kake cewa kar ai tawassuli da shi ne a annabawan ma duka ma bellantana shugaban su annabi Muhammad akwatin ma ana tawassuli da shi ai nasara a yaki tawassuli ka duba tafsirin sawi ya kawo duka tafsirai ma manya sun kawo banu isra'ila suna tawassuli da akwatin nan su yi nasara a yakin su wallahi wanda duk Allah bai bashi arzikin ganin girman manzon Allah yayi asara duniya da lahira Allah mu kam ka sani muna tawassuli da manzon Allah ba da annabi ba muna tawassuli da asarun annabi ba matansa sai da ummu salma duk wadda ba da lafiya fa akwai rigan manzon Allah hannunta shi take jikawa da ba mutum an gama ta warke ko me yake damun ka bayan bayan wafatin manzon Allah ya Ahmad ibn Hanbal ɗansa Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal na karanta a farkon muqaddiman Musnadul Imam Ahmad yace babana ya gaji wani kofi daga kofunan da Annabi Muhammad ya taɓa sharwa da su kai abin mamaki wa kofin da aka tashi sai aka yanka daidai inda bakin annabi ya taba din da aka rara sai aka yanka wurin ko da ke kofunan suna da yawa suna da yawa akwai wadda suka yi haka din su daidai wannan sai suka yanke malam tawassuli ake ana shafa shi ana kamun kafa da shi ana neman albarka da shi muslim babu yayi musamman akan tabarruki da manzon Allah sai muslim in baka san gurin ba dauko nuna ma in na gidanka babu zo namu akwai kila na kan ba na musulun din bane saboda haka dai a takaicen takaitawa tawassuli suke yi da wannan sunduk din akwati din sai Allah ya ba su nasara falamma ghalabatuhumul amaliqa yayin da amalikawa suka rinjaye su bayan sun koma sun sake sun sauka shoulder suna saba Allah aka zu sunduka sai suka kwace wannan akwati su amalikawa minhum daga gare su suka kwace shi daga gare su wa kanu yasta'inuna bihi sun kasance suna neman taimakon Allah da wannan akwati wa yaglibuna adwahum suna rinjayen makiyansu qala ta'ala Allah ta'ala yake fihi sakinatun a cikin akwatin nan akwai dumani na tulli qulubihim akwai abinda yake nan wanda yake nitsar da zukatansu kan tabbacin cewa wannan mutumin daga Allah ne wannan na'in da aka masa din sakinatu min rabbikum ma'ana wani wata nutsuwa ta zuciyoyinku daga Allah ubangiji ku shi yake saukar da wannan nutsuwa din wa baqiyatu akwai wani kaya da aka gada da ya saura mimma taraka alu musa wadda mutanen annabi Musa suka bari amma ana nufin annabi Musa ne yani Musa ana nufin Musa ne ba wai mutanen Musa ba wa alu harun yani harun ana nufin annabi harun din shi kansa wani abu nasu qad tarakahu lahuma wanda suka bari suka bar musu wato su wa'annan banu isra'ila din wa fihi ala musa daga ciki akwai takalma na annabi musa tunda kaji an ce na ala takalma ne guda biyu sannan ko ba sau ciki bane don na'alu baya daukar sau ciki wa asahu a cikin akwatin kuma akwai sandar annabi Musa alayhi salam wa imamatu Harun akwai kuma rawanin annabi Harun a cikin wannan akwatin wa qasizum min al-manni akwai kuma wani kamar wato kwando wanda yake dauke da darba wanda ake saukar musu daga aljanna din akwai shi a cikin wannan akwatin allazi kana yanzilu alayhi wanda ya kasance yana sauka a kansa wa rubadun min al-alwahi da pieces pieces na alluna allati tahaqqamat lamma alqaha musa wa'inda suka kakkare yayin da annabi musa ya wurgar da alluna din nan na at-taura lokacin da ya zo ya samu banu isra'ila suna bautan dan malaki din nan ransa ya ɓaci ya fisgo gemun annabi harun dan uwansa ya kamo gemunsa ya jawo yana cewa ya ake kana kallo mutanen nan suka koma bautan wani allah to lokacin saboda ɓacin rai ya wurgar da wannan allunan sanda wasu suka kakkare to akwai pieces pieces guntu guntu na wannan allunan shine wa ورضاض من الألواء التي تحطمت لما ألقاها موسى fisis fisis na alluna na taura wanda suka kakkare lokacin da annabi Musa ya wurgar da su baqiyatuha kanat fi sunduki ragowan wa'annan abubuwa na tarihi na annabawa yana cikin wannan akwatin tahmilul mala'ikatu kuma mala'ikun Allah ne suke daukan wannan akwatin idza ra'aytumul mala'ikatu idan kuka ga mala'ikun Allah ta'amilu hada sundu suna ɗauke da wannan akwati hatta ta za'uhu har suka zo suka ajiye shi baina dai ɗaluta a gaban ɗaluta fa haza alamatu mulki to wannan shine alaman mulkin sa kuma akai haka inna fi zalika la'ayatan lakum wannan inna fi zalika sani daga cikin wannan abubuwan da aka nuna muku na ban mamaki la'ayatan wallahi ya isa aya lakum a gare ku ala mulki akan mulkin nan nasa da Allah ya bashi cewa ku sallama ku yadda in kuntum mu'minina in kun kasance ku mu'mine ne kullum abin da yake damun al'umma idan Allah ya bawa wani wata falala kamar yadda na faɗa a a baranbu ziyaran farkon wanda zai inkarin matsayin matarsa matarka da ka aura da kuɗin sadaki ka biya ka kai lefe to in Allah ya baka wani matsayi ko na ilimi ko na sarauta ko na duk wani abu dai na baiwa to matarka ita ce farko wanda za ta fara inkarin abu saboda tana ganin ka miji mijinta ne kawai ina iya nan matsayin ka kawai da ka shigo kana alagata mala ana alagata mala duk inda ka bi alagata akrama kallah alagata mala da ka shiga wurin ta to ita kan miji take gani ba alagata mala haka abokananka su suna ganin ha ha ba tare muka tashi dai yanzu ha ba Allah tare muka tashi dai Allah a ciki bellan kai rashin sa'a kan wanda suka fika a angon ku mun san fa lokacin da yake kwallo tare yake kwallo da suwa da suwa ne tare yake kaza kaza kaza ayya bara a kalli wannan ba kuma na faɗa har su maulana shi ɗari su bauchi idan ka je bauchi ya kare na ɗan bauchi irin yadda suke mu'amala da shi wallahi sai ka raina musu shai duniya ce ka ga larabawa fa a madina ka kalli shai in yaje yadda suke sumbantan jikin shai fararen fata suna sumbantan jikin shai suna neman albarkar amma ka je bauchi ka ga shai ya fito ka ga mutane haka ɗan haka saboda wannan jarrabawar ce duk inda mutum yake in Allah ya ba shi wata baiwa to garin su su ne wanda za su fara rashin ganin abu sai ya je wani wuri sai kaga ana faɗuwa to haka abu ne kaga dai ɗaluka sun sani jikan annabi yaqubu ne amma wai don ɗan su ne ya za a bashi a fifita shi a kansu kaza kaza to wannan sai hasada ta ta same ka kai ta fama har har bakin ciki ya kashe ka Allah ba zai fasa ba in ya riga ya dauka ka mutum ba zai taba fasa ba don kai bai gam- baka gamsu ba zuciyanka bai kwanta da hakan ba haka za ka ta gani bakin cikin ya ta murɗe ka har illa masha Allah saboda kai Allah ya nada wani bawa ta sallama shi ne ka hutar da zuciyanka ya nada shi sarauta ko ya bashi wata wani mulki na siyasa sallama ko ilimi ko wani abu ka sallama in kai kuma da ikon Allah kake fada dan duk wani abun da ka gani a hannun mutum wallahi Allah ne bayan ba wanda ya ba kansa wani abu zaka na faɗa na nanata daga cikin gidanka zaka fara samu wannan matsalar kana zuwa ita kawai mijinta take gani ba ta ganin wani abu wanda miki to shi kaɗan ake samu a cikin ƴaƴa wanda ka haifa za su ga abin da Allah ya baka su ajiye maganar uduwa yanzu ka dubi maulamu da tahadi dan maulana shi tarisu mamboci shi bai taba kallon shi yayi a matsayin wai wai- wai babansa ba bai taba bari wannan ganin ba ba taba ma ƙararre wanda ya bata a cikin mutum irin Dr. Hadi ba ni ba taba gani ba in yana gaban shehi ba ka isa ko kai ko kai shugaban kasa ne ba kai saka mar magana ya saurare ka ba. sai dai shehi ya ya bar wuri. kuma haka malamin mu Malam Ahmad kanin shi ma haka yake wasu manya manyan mutane ina tunawa mun taso daga gidan Hajiya Musaba mun zo ya zo gaban shehi ya zo dama in ya zo kafa shi ido yake haka yadda ka san video camera wasu mutane manya-manya daidai lokacin da ake shirye-shirye zai tafi ne nys lokacin da muka yi magana da shi na ce masa maganar karatu ba ya za a yi sai in ka in za ka iya duk inda aka tura ni a kasan nan zan tafi da kai ya gaya min haka ina tu- da fulatanci ya gaya min wannan karatu ya ce duk inda aka tura ni zan tafi da kai to yana jiran wannan abun eh, fitowan NYS ina ce yayi baki manya manyan mutane ba suka zo sai aka- ana gaya mana ne yayi baki gashi ana malamar malamar shi malamar shi tun ana faɗi har aka fara taba shi ana har ana haka haka malamar malamar shiru na rantse maka da Allah yana gaban shiru shiru ko ko juyawa ya ga suwaye ne bai ba shai yana riƙe da littafi ne yana nazari shi kuma ya ƙurawa shai ido ya shiru can in shai ya ga wani abu sai ya ce gani ahmad sai ya aka sai ya tsura shai ya gaya masa kaza kaza ya nuna mara ya ce kaza kaza kaza kai na kuma ya kaba shai ido can shai ya yi hukura zai shiga gida tun shai yana kobi fa nake faɗi tun shai yana kobi nake fa- wannan labarin da nake yi sai ya yi hunkura sai kawai ya bi uwu aka shiga gida duk yaya da ya sai ya shiga ya gama abin da zai sai ya sallame su da ya dawo sai ke tambaya waye ne yake min magana da zuci san da ya bar sai kan baya ne tukuna kafin ke tambaya aka ce baki ne daga damatar jihar da suka fito manya manyan mutane suka zo da wani takardi wani abu ne dai ya kawo su sannan fa ya attendin nasu to haka kaga shi baya kallon shi a matsayin wai baba Ba- ko da Dr. Hadi radiyallahu anhu an ce a tarihinsa iyalansa suka ce ba a taba shehi ya aika yana son ganin dokta dan aikan ya dawo ya- ya gaya wa shehi ba cewa wai yana zuwa ba ba a taba ba tun da ya gane shehi ana zuwa ana gaya mar ko takalmi ba sa sa yake ballewa da gudu baka isa ka zo ka gaya wa shehi wai yana zuwa ba sai dai ka same shi a wurin shehi kuma shehi ya aike shi ya tsaya wai zai ce eh, eh, kudin mai kudin me ka san mu yanzu a zamani dan ka ne za ka aika zai tsaya ce ma kawo kaza bai taba sauraron wannan ba sai in shehi ne ce ya mana ya ce kaza kaza kuma ko kai waye ya haɗu da kai in dai aikin shehi zai ce ka san ka san eh, eh, wa- eh, shehin malamin nan da ake cewa eh, shek ɗarsu man bauchi eh to aikin sa na fito yi e kuma mai ya ƙare a motar ya je zai tambaya ina manaja ka san shek ɗari su ba ba zai taɓa tambayin shi kuɗin mai to aikin sa na fito yi shi kenan a dole ka zuba ki ci gaba da tafiya kawai rajal ya ƙare a cikin shi ya ata bas ka duba doctorate degree ne akan sa amma in ka gan shi a gaban shehi za ka ɗauka bai ta- bai san komihin ba radiyallahu anhu wa rahimahu ai a yanzu kam Allah na tuba a yanzu kam a yau kam sai dai kuma ya malam wanda suka gane shehin ba a duniya sai dai ya malam su ne suka ta- tace kafan dokta din suke kamanta irin yadda dokta yake radiyallahu anhu Ah, in kuntum mu'minin wannan aya ce da take tabbatar da mulkin nasa daga Allah ne a gare ku in kun kasance ku mu'mine ne fa hamalatul malaikatu baina samai wal ardi malaiku suka dauko wannan akwati tsakanin sararin sama da ƙasa wa hum yanzuruna su wa'annan da suke musun cewa wannan din ne zai zama sarkin mu zai Allah zai naɗa shi ya zama ya fi mu suna kallo hatta wada'athu inda inda dalut inda dalut har malaikun nan suka zo suka aje akwatin a gurin sayyidina dalutu fa aqarru bi mulki nan ne fa suka tabbatar da mulkinsa wa tasara'u ila al-jihad suka yi gaggawa zuwa ga tafiya yaƙi din tare da shi fahtara min shababihim sai ya zaba daga samarin waɗannan banu isra'ila 70 alfan sai ya zabi a, ma'ana samari dubu saba'in wanda zai tafi yaƙi da su ne amma gobe in Allah ya kai mu muna da rai za ka ji ƙarshen tim ɗin wanda Allah ya taimaka a cikin dubu saba'in ɗin nan suka sha suka zama na Allah suka tsira suka ka- suka re- rage da shi saura duk sun fashe mutum ɗari uku ne da sha uku kawai cikin dubu saba'in ɗin nan saura duk sun zama a, dosbin kawai saboda haka kullum ka rubi Allah ya saka cikin ɗan kaɗan. An fahimce ni? Haka Imam Ali ɗan Abi Talib yake cewa. Kullum ka roƙi Allah ya saka cikin kaɗan. Saboda kullum haka ji Allah ya ce ƙalilan ma tu'minun. Kaɗan ne masu imani. Ƙalilan ma tazakkarun. Kaɗan ne in an yi wazi suke ɗauka. Ƙalilan ma tashkurun. Kaɗan ne in Allah ya ni'ima suke godewa. Mafi yawan mutanen Allah ya musu ni'ima sai su ɓoye ni'ima su rika bayyana wa mutane babu. ko ba gaba ne Allah ya bashi ba ya sani ya ci kowa sani Allah ya bashi amma iyalin sun za su tambaye ce kai wallahi abun kam kai ku ya kuri wallahi kai har da wallahi ba kuma yana shaƙe da naira sai ya ta kuka ba godiya kaɗan ne masu godiya ko karka yadda ka roƙi Allah ya saka a masu yawa walakin na asarar nasi la yalamuna la yuminuna la yashkuruna duka haka Allah yake mafi yawan mutanen duniya ba su godiyan Allah mafi yawan mutane ba su da imani mafi yawan mutane ba su da me ba su da hankali ba la ya ilun ma akwai saboda haka Allah ya tabbatar da mu cikin kaɗan masu ƙarko ne masu ƙwarin barkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam marasa lafiya mu na gida da asibiti Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka ƙara mana lafiyan ka ba mu ikon sarrafa ta cikin yima biyayya da hidima da manzon Allah ya Allah muna roƙonka mata da suke ɗauke da juna biyu Allah ka sauke su lafiya ƴaƴanmu wanda muka haifa da wanda zamu haifa nan gaba har zuwa ƙarshen rayuwarmu Allah ka musu albarka Allah ka ɗaura su kan daidai Allah ka ɗaura mu da mu da su akan sirata mustaqim ya Allah muna roƙonka ƴan kasuwa a cikinmu ka sa albarka a cikin harkar kasuwancinsu ka bunƙasa musu kasuwancinsu ya Allah masu yin kiwo a cikinmu ko na dabbobi masu sawu hudu ko dabbobi masu ah, ƙafa biyu irin kaji da sauransu Allah ka sa albarka a harkar kiwon nasu noman da muke fuskanta ya Allah ka sa zamu za mu shiga damuna ce mai albarka mai yabanya wanda kowa in ya shiga gonarsa zai murmushe farin ciki ya daɗe a cikin gonan bai fita ba albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka san gona in ba ta yi kyau ba in ka je gewaya da gudu ake fita ba ka so jama'a su zo su danka cikin ta amma in tana da yabanya daɗewa ake yi ana gewaya kowa ya zo ya ganka takake ko to Allah ka tabbatar mana da haka albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam masu neman ilimi a cikin mu Allah ka ba su mai yawa mai amfani wanda zai amfanar da al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam rashin lafiya da rashin rashin zaman lafiya da rashin tsaro da yake damun wasu sassa a Najeriya Allah ka kawar mana da shi albarkan wannan wata na Ramadana ƴan uwa wannan dare da muke ciki na 27 kar ka yarda baka raya shi domin witirai guda biyar da aka faɗa 21 23 25 27 29 dukkansu babu wadda riwayoyi na hadisai suka yawa kuma suka inganta a kansa kamar yau. Abdullahi ibn Umar sanda ya rantse da zatin Allah yace wallahi 27 shine jarar Allah ne Abdullahi bin Umar shugaban wadda suke koyi da manzon Allah a cikin sabon manzon Allah saka mu tsaya a wannan dare mu tsaya da ibadu mu tsaya Allah kuma ya datar da mu da wannan dare mai albarka wadda ake samun ƙarin shekara tamanin da uku da wata hudu in dai kai tsaya ko raka'a hudu kai ka rufe da shafa'i da witirinka ka ɗan ja auradenka magana ya ƙare ba ya ka kara ɗaya daren daga yanzu na har gari ya waye baki ba haka ake nufi ba in kai ibada a cikin daren to za a ƙara ma kai ibada na shekara tamanin da uku da wata hudu a cikin shekarunka kaga ai kayi arziki baka san ko za ka kai baɗi ba daga wannan dare kar mu yi wasa kar ka yadda ka sa alam ma in ka san ba kana da bacci mai nauyi kamar in ka faɗi baka tashi din nan ka sa alam ko ka ce mata ta taimake ni ta tashe ni in ba ta da saurin wato ba ta da nauyin bacci Allah taimake mu اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولك خاتم وعلى آل ذكر الإنسان العظيم أنا ربك رب العزة عما يقول والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين